نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد أيها المسلمين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته mu da masu mu da ganinmu da sauraronmu wannan sallama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ta اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما yau goma ga wata ko yau ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lallai Allah ya yi gaskiya da ya ce da ya ce ayyaman maduda ɗaya biyu uku goma ashirin talatin shi kenan kawai an gama ayyaman maduda subhanallah saboda haka wato yau 21 wadda ta yi daidai da kuma wato goma ne ke ga watan uku miladiya muna roƙon allah maɗauki sarki a wannan tarihin allah ya ƙara mana lafiya ya fahimtar da mu abin da za mu karanta mun tsaya a aya ta goma sha hudu a wannan sura mai albarka suratu suratul nisa amma yanzu za mu yau za mu tsallaka kuma sanin samu dawo za mu tsallaka zuwa ayatul sai ko wato ainihin kalala ta biyu wace wato ainihin ita ma tana daga cikin kalala na yi bayani cewa kalala guda biyu ce akwai wacce Allah ya haɗa ta da rukuni na biyu ta zama ita ce rukuni na uku rukuni na biyu akan wato mutane da matansu ko kuma mazaje da matansu sai aka shigar da gashi a ɗaya ce amma sai aka shigar da wani rukuni na biyu shine kalala wa in kana rajulun yuratu kalalatan ga kuma wata ga wata ita kuma kalala ɗin wacce ita ce masu yin na umar ya yi ta tambayan annabi a kanta saboda haka ita ce za mu tashi ta ƙarshen wannan aya Allah da ikonsa ko baka ce komai baka yi kasancewa an fara da mirat an ƙare da mirat don haka wa'insu malamai suke cewa da ita aya ko suratul mirat ko suratul ir ita wannan sura banda suratul nisa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم الله Allah madaukakin sarki ya amsa tambayo da suke wato gudana tsakanin manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wayansu jama'a Jabir bin Abdullah ba sai an ce bin abdullahi ba ka ce jabir sahabi ne sahabiyun kabirun jalil wanda wato ainihin ina daga cikin manya-manyan sahabai ya ce ta sauka ne ni a kai na ma ta sauka lokacin da ba shi da ce ba yake wato lokacin da ba ni da lafiya ban san inda nake ba sai ga manzala ya zo gaishe da ni muhammad rasulullah gaishe da mara lafiya sai ya zo da shi da jama'a to shine ya suma baya iya abin da ake annabi ya alwala yace a za yace a zuwa masa ruwa ko kuma ya yayyafa masa ruwa kamar a wata ruwaya to shine sai ya ware ya tashi ya miƙe na ga abin nan shi ya rasulullahi zan mutu kuma zan bar kalala mana ya safa da saboda haka ya za a yi shine Allah ya saukar da wannan ayar sannan sai hadisu a umar bin khattab wanda yake cewa ban taɓa tambaya annabi abu mai yawa wato tambaya mai yawa akan wani wata ƙabiya irin akan kalala ba ya tambaye shi ya tambaye akwai lokacin da suke tare da wato ainihin manzala sallallahu alaihi wasallama da huzaifat bin yamani da shi kansa sayyidina umar suna tafiya kowa akan dabbarsa sai aka saukar da wannan aya sai manzala ya karanta wa huzaifa huzaifa shi kuma ya karanta sai na umar da aka zo sai ya sake tambaya huzaifa ya ce huzaifa ya ma'anar wannan aya ne sai ce sai ce ba kamanta ne cewa manzala ya sarrafa ma ya ba ya karanta da mita muna kan muna cikin tafiya sai ce wallahi sai na ji kamar ma ba ba ban ji ta ba an taɓa jin ta ba saboda haka ya ina yawan tambayar manzon Allah mece ce ma'anar kalala shi bai taba tambayar abin da ya wahal ya abin da wa wata kabiya da ta wahal da shi yayi ta tambaya akan ta irin kalala to kuma kun ga za ku ga ina yawan maimaita ma'anar kalala din saboda dole ga wata kalala can mun karanta nan kuma ga wata kuma ku duba alif da lami aka sa mata fil kalala duk zai cewa can cewa aka cewa in kana rajulan rajulun yurasu kalalatan amma wayannan kalalatan na kira ce dama ai shi wato na kira wacce take ta ta ta tamizi dole a samu dole a samu ta ba za a samu ta alif dalami ba na kira za a bata na ja'a rakiban ba ka ce ja'ar rakibu ba sai ya zama an rakiba din ya zama fa'il amma an kace ja'a rakiban ko da baka faɗi fa'ilin ba sai a ce ja'a fi'lin madhi mabni ala fatahi la mahalla lahu min al-i'rab wal fa'ilu mustatirun taqdiruhu huwa rakiban hal marfu'un bi bil mansub bil fathati adh-dhahira shikenan wannan ma kalalatan in haka yake saboda haka na kira ce zo amma hakika ma'arufiya ce ga wannan kuma ita an sa alujilami wannan kalalar ita shi kalala dai da kuka santa shine wanda kuka san shine mutumin da ya mutu ba da ba uba ba da ba dan da ba dan dan da ba uba ba uban uban uba da sauransu to to shine wayan suka ce wayan suka ce in dai akwai dan uwa to shine za a gane cewa kalalan na farko ne ko na biyu ne in dan uwan bangaren wato uwa ne to kalala na farko kenan in kana rajulun yurisu kalalatan idan kuwa wato dan uwan a bangaren uba ne kamar shaqiqi ko lu'abi to ya zama wannan kalala din shi ne na biyu to wannan na biyun shi ne kalalan da manzan sai na umar ya yi ta tambayarsa Allah ya ce yas'alu naka fil fil qul yas'alu naka to amma me yasa aka yi jami imam jabir bin abdullah da kuma umar bin khattab wala Allah kenan da wani ka gani dan haka aka sa jami'i ta yi kuma ba tambaya ba wannan wannan tambaya ba ce Allah ne mai magana ne kirkiri maganar dan dan dan ya halatta mutum ka tambayi mutum kana so ka gaya masa abu ka tambaye shi abu ce ka san kuwa wane ka san ku Amir Kano ya dawo to kaga kai ka san bai sani to annan tambayar kayi mana li tambi li tambi larawa za su tambi suka suka yi ta hanyar tambaya ko ta hanyar ha su sa ha kama ha umu qra'u kitabiya wannan ha da ta ta zaka fadaka da mutum ne kace ha kama ha za ha asalin sa zane to sai ka faɗakar da shi ma na kula kamar ka ce a can shi sai ka ce za to wannan haɗin ta tambihi ce fa yaqulu ha umqra'u kitabi ai ha u ha iqra'u kitabiya ga shi ku duba littafina alladhi utiya kitabahu bi yamini اللهم اجعلنا من الذين اوتي كتابه بيمينه yastabtunaka suna tambayarka suna neman fatawarka qul illahu yuftiku gaya musu cewa Allah zai muku fatawa zai ba ku fatawa fil kalala a cikin kalala ai yas'alunaka anil kalalati qul illahu yuftikum fil kalalati kaga kaga an yi amime ta ko to to larawa ba sa san wannan ba fasaha ba ce kada ka ce ja a umar wa ja a zaidu ka ce ja a umar wa zaidu kawai saboda ja'an za ta yawa su kuma ba sa son bata lokaci da yawan maimaita abu ya sa'aluna ka suna tambayar ka an an wa fil fil yani qul illahu yuftikum fil kalala Allah zai ba ku fatawa a game da kalala gashi nan in imru'un halaka imru'un shine shine kalala ne in imru'un halaka idan mutum ya mutu shine halaka din walahu wa laysa lahu walad ba shi da da amma walahu uktun yana da ya uwa to shaqiqi yake nufi ni ce ai ban ga shaqiqi ba yanzu dan dan tafi ne inda zaka tambaye shi wa in kana rajulun kuma ka zo ka gaya masa in imru'un ya zai ce wace kalala ce zai za a yi can an maimaita ne an ce a ba shi sulusi nan kuma an zo an ce ma ya uwarsa a ba ta nisfi a gane sulusi ɗaya bisa shida nan kuma nisfi ɗaya bisa biyu ko kuma ce rabi ya zai yi kaga da bai zai dole sai ya nemi taimako na hadisan manzon Allah na bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ko ba haka ba shi ya bayanin in ya so a yarda da bayaninsa a ƙinan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ba rashin kunya ba ai ba zai yiwu ba ga baki ɗaya mutum ya yi tafsiri daidai ba tare da bayanin manzon Allah ba manzon Allah shine al-mufassir al-mufassir haqiqi na haqiqa litubayyana lin-nasi manzila ilayhi in imru'un halaka idan mutum ya mutu laysa lahu waladun bashi da da walahu ukhtun ina da ƴa uwa shaqiqiya to falaha nisu matar tana da wato rabin abin da ya bari ina so in gaya mana wannan waɗanda za su gado ɗin shaƙiƙai ne ake nufi kuma shaƙiƙi idan kalala zai zai idan kalala zai gada to kamar ɗani kamar ɗani sawa'un in namiji ne ya zama ɗan zai cinye dukiya in mace ce ta zama mai ya za ta ci rabin don haka anan al'aƙi ce fala hanisu mata sai ce wa huwa ya resu ha kaga nan ya zama ɗanta kenan shi kuma zai gaje ta ne in lam ya kulla ha wala ma'ana zai gaje ta gaba ɗaya mutum ya mutu mata an ya mutu ya bar ba za mu ce kada mu ce mu kalala oktu matal kalala kalala ما أتى الكلالة عن شيني أخت أخت أنا إنك أخت سيكا شاء أنا شاء me ma'ana shaƙiƙa saboda in ka tsaya kana cewa sai ka sa shaƙiƙa duk sai ka cinye wajen rubutun sai ka sa sha kawai ok shaƙiƙa mana sha sai ya zama na asalin dukiya ya zama na asalin misali wa za ba wannan ok za ba ta ne ina ɗayan gashi nan in babu wani to dama ita ce kai ku duba wani abu da ɗaya a nan wajen ba a faɗi tun da a nan shin akwai raddi a ba faɗi raddi ba malamai ma ba su faɗi raddi ba amma ya za a yi da kuɗin rabin a garin nan ka gane a garin nan ne a ƙasar nan wadda babu wani tsari na musulunci babu wani ka gani dole ita ita ita ita ce ne za a zo a ce da ita abin nan amma a yi mata dalla dalla ba za a ce biyu ne asalin masala zo ki kwashe ba a sai an mata bayani Allah ya bata mai rabi ga ɗayan kuma ga ɗayan saboda haka tunda babu kowa sai abin kuma alƙali kada ya ce to mu mu riƙe rabin a ne kake yi ba zai yi ba to amma sai ya zama na ‘yan uwan matan biyu ne ga su ga wata okt okt shirga a ya zama dai biyu ne ko to kuma za a ba su ne za a ba su ɗaya a cikin abin nan a cikin biyu za mu iya cewa mu haɗa musu haka ni haka su su biyu ba ɗaya za a ba su ba to yanzu ya za a yi ɗayan za a ba su a ce ku je ku raba a ba a haka a gaban alƙali don wani alƙali sai an raba komai da komai saboda ɗaya sai je maki ɗaya ya karni saboda haka a nan wajen kenan sai mu ce nan sai mu sa biyu a nan su su biyu ne ko sai mu ɗauki biyu mu ɗora nan ko a mu ɗauki biyu mu ɗora nan ya zama nawa hudu ko biyu so biyu hudu saboda haka a nan wajen sai ka ce sai ka ce biyu ai sai ka ce sai ka ce sai ka ga wannan biyun ya koma ya koma ɗaya ɗaya ko ina rabin yake guda biyu to shi ma in babu sai a rabe musu sai kawai kai tsaye a kai shi me a kai shi biyu din sai a ce wannan dau wannan ta dauka amma kada ku yi irin ana cewa ar-raddul mubashir ko mubashar kada ku yi haka a kasa a gaya masa ga inda Allah ya bashi in so daga baya a yi masa raddi kuma ba a yi wa mace mata ko miji ba a yi masa raddi idan aka raba gado da sauransu wani abu ya rabu wani abu ya rabu to ba a yin raddi da mace ko da mata ko da miji inda Allah ya bashi shi ba a yi masa raddi to in aka masa raddi ai an riga an bashi haƙƙinsa ne kawai saboda aka ba a yi mace mata zauj ko zauja ba a yi musu raddi sai dai kawai in an gama a duba a ga suwaye masu nasaba su sai a musu radi su ne ake musu radi an gane ko to shi ne Allah yake cewa in kana tasnatai ne idan haka ko falahu masu lisani in matara in su su bi ne to suna da lisani mun yi abin nan sulisani ne ba abin nan ba ne sulisani kenan haka za uku kenan ko su kuma sai wannan ya daudaya wannan daudaya kaga ba wani zancen irin wani sai wannan ya daudaya wannan daudaya daya kuma ina ƙasa to amma idan raba musu za a yi haɗa musu za a yi shikenan sai a zama da shi sai a zama da shi biyu sai kowa ya ɗau ɗaya misali in raji za a yi to a gaba kuma sai Allah ya ce me wa in yace wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa na ina jin baka oh to ba mi wa huwa yarithuha ba abin nan ba wa huwa yarithuha sai ya zama ne anan wajen ina abin da kuma shi ya zama ne anan wajen shi ita ce nan kuma matat matat an matatil kalala matatil kalala an tabar ta mutabar akh akh shaq shaqiqa akh shaqiq anan me zai almalu kulluhu lahu almalu kulluhu lahu ko shi kenan ba wani zancen rabu sai ya kwashe abu kamar inda mutum ya mutu ya ba da daya kaga zai da namiji daya zai kwashe dukiya ko shi wannan kuma ba kalala za a ce da shi ba amma wannan kalala din dai shi ma kamar da ne eh al-kalala ko al-ashqa wa inda al-kalala kal kal kal abna ka gani saboda aka sai ya kwashe dukiya anan akwai wani tahriri da zabi in banda wannan sai dai sai abun nan sai sai dai wannan sannan muka yi wa in kana tasnatayn ko to yanzu wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizakari mithl hadhihi al-unsayn qaddara su su nawa ne sai ya mutu ya ta mutu ba akh ta mutu ta bar akh shaqiq akh shaqiq أخت شقيقة أخت شقيقة من شيء كلالا تفرقو بسوية ذات ربا كلالا تفرقو su gabaki ɗaya bisa wuya za su su su goma ne sai a kasa goma shi ɗauka amma in wannan kalala ce sai a shiƙa su wannan lizzakar misira zai sai ne dama na gaya muku kamar kamar mata kamar ƴaƴa ne saboda haka yanzu nan su su nawa ne kenan a ba su su uku ne su biyar ne ko ba za ka ce ɗaya biyu uku hudu ko biyar ko kawai ɗaya kawai shi kenan sai ka sa shi biyar sun cinye dukiya ga wasu wannan ba shi biyu wannan ba shi biyu wannan ba ta ɗaya to shine Allah yake cewa wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa وللذكر مثل هذه الأنثيين bayan Allah ya gama sai ce ne yubayyinu Allahu lakum Allah yana bayyana muku kunce kunce na gaskiya wanda shi na raban gado wanda shi ya raba ya ba da kansa an tadillu kada ku je ku bata ku yi jahilci ku raba ba daidai ba ka gani wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da komai masani ne ya kowa iya sanin rabon gado ya kowa iya sanin ko sanin abin da ya dace da kowa ta wajen rabon gado da sauransu to gashi anan wajen su yan women rights ga gashi anan wajen kwaya ita kadai ce ta ci rabi ina mai cewa li zakari bi sadin su yani an abin nan kuma anan da aka ce li zakari misali hazin musa yani dukiyar tasu ce ba Allah ne da kansa ya ga dama yake su ƴan uwan li zakari misali hazin musa yani ba kuma shi ya halice su kuma sannan ya za ka yi ka ce takalif da yake akan namiji daidai yake da namiji ka gani to shine duk shine abin da aka abin nan ai ita mace yar gata ce dala da ana bawa a jahiliya da duk wata kabila ko kuma duk wata al'umma suna ba da rabon gado suna ba mace to a jahiliya ba mace ba mace rabon gado ita kanta ma gada ta ake za ma ku ji karatun yanzu gada ita kanta gada ta ake da babban da ya gaje ta ya kicin kicin in tana da kyau ya sake ya aure ta in baiwa ce ya gada sai in tana da kyau sai ya aure ta in kuma ba ta da kyau sai ya ajiye ta ya ajiye ta ya ringa cin kuɗin don kada tun da bawan da zai zo aure ta saboda haka kaga wannan cuta ce shine Allah ya saukar da ya yi wallazina amanu la yajuzu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha a gani to mu koma kan karatu an an fahimci ma'anar kalala ta farko da ta biyu alhamdulillah duk wani rabon gado yanzu in Allah ya da ko da ba za ka iya raba ba amma ka san abin da za a ba kowa don ta idan abin shi ilimin rabon gado kala biyu ne ko kuma uku sanin hakikanin inda za a yi wa inda za a samu sanin wanda za su kare su wanda za su kai a raba gadon a san su maza ne ko mata me kowa zai samu sannan kuma sanin wato ainihin a rabon kowa da sanin wanda zai kare wanda zai kare dan tayo a zuwa su gasi ga uba ga da ga kaza da kaza ga yan uwa ga da sauransu kaga za ga uba ya kare ko kuma da ya kare yan uwa da sauransu to ji sai ka san wannan sannan sai kuma ga wani babban abu ne shine wato ma'rifatu hisabul hisabul taqsim sanin hisab ya zaka yi ina mathematics din da kake da shi zaka iya rabawa ka gani akwai wasu annusbul arba wato wa'insu alam wa'insu abubuwa guda biyar at-tawafu at-tabayin at-tasawi da sauransu guda hudu ne dole sai ka karanta sannan za gane cewa ya za a yi ka san mathematics din da ko da ka samu mathematics yanzu ka ɗauko mutumin da yake sarkin mathematics ne a jami'a ma amma kuma bai san wannan ba sai an masa ya za a yi a gani saboda haka wannan daga Allah yake to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu rabon gado Allah ya sa abin da muka karanta na rabon gado din nan wa ya zama an illayanci din illayancin din wayansu wayansu daga cikin wanda za su iya riƙewa su iya abin nan a san dai sai dai ka san yanzu mun san dai duk abin da za a in ya so raba rabo ka kawa ba ka kai wa wanda za ka yi wa ya raba in kuma biya tika za ka kace kai dauki wannan kafi girma dauki dauki wannan wannan kai kuma ke kuma ke tafi ma kaga ba zancen kuma wannan bane to ko da ka sani din ma ta yi kai kai haka to muna roƙon Allah ya fahimta da mu yanzu za mu koma ina jin wallati aya ta sha biyar ko bismillah
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا نعم wannan ayar wato ya kasa inda aka faɗa ɗin shi ne hukuncin da ake ada haka kuma Allah ne ya umarni amma an shafe ta wallati ya atiyanil fahishata ai wallati ya atinal fahishata matan da suke zuwa da alfasha wannan kai tsaye ka san me alfasha shine zina sun aka kama mutum ina mace tana zina to abin da za a yi fashahidu alaihinna arba'atan minkum ku shaida da mutum guda hudu mutane guda hudu wanda suka gani to ga tambaya suka gani ne wannan kamar misali zina tsakanin namiji da mace ko kuma a'a suka shaida dole ne gani ake nufi wanda ya suka gani arba'atan minkum cewa wato mutane guda hudu sun gani kamir wajin fi mukuhala kamar wato mushi a cikin tandu an san mushi ko abinda ake sa abin nan tandu kuma shine abinda ake eh to to haka sun ganshi suna yi zina sosai ba wai ɗaya zo ce to dama da na shigo ne sai na gansu tsirara amma kuma wannan yana can wannan yana can eh to shi kan kai ware ware shi zai zai dogo ya ya zo ya zo ya abu ne to da ya da ya gansu aka da Allah ganin shi ne suna zina saboda haka da wuya a tabbatar da ma me yin zina sai ka kamar ma ba so ake yi a yi ya sunansa a yi kamun ba ba a san a yi haddin to ai abu ne babba a gani annabi sallallahu alaihi wasallama ina da ina ina farin ciki ai ina ina wato za a ganshi a cikin wahala idan aka sauka masa da wahayi amma da aka sauka masa da wannan wahayi wani wahayi daga Allah sai sai to ina farin ciki ina cewa ina waɗanda Allah ya ce hatta hatta ya hatta ya ce fa amsikuhunna fi biyuti hatta yatawaffahun al-maut aw yaj'al lahunna sabila to ina masu wanda aka ce Allah zai sanya musu wata hanya in ba su mutu ba ku zo Allah ya ya samu hanya ya samu muku hanya sai yace wato ainihin al-bikr bil bikr za a kashe mutumin da wato yayi zina baya aure wato ainihin da wata kuma wadda ita ma ba shi da aure ko bai taɓa yin aure ba shine albikir da kuma wata ita ma bikir ce ita wannan abin da za a yi wato ainihin a mi'atu jaldatin duka bulala ɗari wata gare sannan kuma za a kai su wani waje a boye su a yi musu bulala ɗari wanda ya yi zina aka tabbatar da shi da ita ɗin aka tabbatar ba kuma tilasta mata ya yi ya yi mata wato ainihin fyaɗe ba a'a to gabaki ɗayansu za a yi musu za a yi musu wula da ɗari ɗari sannan kuma a abin nan amma a sayyibu bi sayyibi shi ma manzala ya ce mi'ati jaldatin wa wa rajab za a wato yi masa bulala ɗari sannan kuma a jefe shi amma daga baya fa a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ma'iz ya yi masa bulala ɗari amma ku ai ya jefe shi amma bai masa bulala ɗari ba haka ma ya sunanta al-ghamidiyya ita ma an yi mata bulala ai an jefe ta amma ba a yi mata bulala ɗari ba saboda haka wannan ina nuna cewa an shafe wannan hadisi ne na manzon Allah da Allah hadisi baya shafe hadisi to ko a shafe a magana ko a shafi a aikace hadisi na shafi hadisi ne asalin idan wato na siye kilash wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza to za a fara duba ingancinsu sai a duba ingancinsu in wannan ya fi inganci kamar wannan abu bukhari yake wannan a bukhari da musulmi yake wannan kuma a tirmizi to sai a ɗauna buhari din wannan din a ajiye shi don ba za ta yi a ce ya halatta ko bai halatta ba kuma duk a yi aiki da su dole a shafi a shafi a dole a bi hanyar da ake ana cewa at-tahlilatul fiqhiyya hanyoyi na gyara na fiqh idan ya zama na a da farko abin da ake jam'i ake a iya hadawa tsakanin wannan da wannan a duba idan wannan ya fi wannan inganci sai a ɗau ɗaya na ɗaya kenan na biyu kuma wato ainihin idan dis suna da inganci ingancinsu da ƙarfi to sai a sai a sai a ya ciru'i zuwa wato ainihin aljam bainal bainal hadisai ko bainal nasai yanzu misali wato ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa firra min al-majzumi firar al-asad ka gujewa wato kuturu kamar inda za ku gujewa zaki mai cutar albaras kuturta sannan kuma sai mazala ya ce wato ainihin la adawa wa la tsayara babu daukan cuta babu canfi ka kamar sun yi kilashi haka zahiri an ce a guje kutu ma'ana kada a dauka nan kuma an ce mai la adawa wa la tsayara to ka gani wancan hadisi ina magana ne akan asbab cewa an kuka haɗu kuka cuɗanya da mai kuturta ta yi a ɗauka kaga ya zama sababu ta hammuli hadal mar ne yi ne a ɗau wannan cutar shi kuma wannan ina magana ne akan mai babul qadar babi na ƙaddara cewa ko da wato ainihin kuna haduwa da mai wato mara lafiya ba dole ne ya dauka ba la adawa wala diyara Allah ya koma manzala ya komar da daukan cuta zuwa hukuncin Allah zuwa kadar Allah ka ga su da a sun yi kilash amma yanzu ne amma yanzu an hada su shine ake cewa aljam idan jam'in ma ba zai ba cikin sai a duba a ga wannan qaul ne wannan fi'il sai a dauki qaul a ba fi'il لأن الفعل لأن القول أقوى دليلا من ال... من الفعل فعل النبي بكيء مغنى النبي با أما دقة باكي إيه حديثة ne in suka yi kilash sai a ɗauki ƙaul a bar mai a ba fi'il da sauran irin wannan akwai wanda za a ce wannan hani yake yi saboda haka wannan kuma umarni yake yi sai a ɗauki mai hani a ajiye mai umarni لأن النهي أقوى دليلا من من الأمر هو الناهي الناهي من الأحاديث من النصوص أقوى دليلا من ال من ال من, ال من الآمر حديثي مهني يا هو حديثي مي umarni ƙarfi ba ta wajen dalili in suka aka samu hadisai sun kilash wannan ina hani ne wannan me wannan kuma ina umarni sai a ajiye mai hani a sai a ajiye mai umarni a ƙarfi mai hani don mai saboda ya fi ƙarfi da sauran irin wayannan dalilan da yawa suna nan wato a abin nan saboda haka wato shaidu sai sun zama guda hudu sannan an tabbatar da su sannan za a yi wannan hukuncin idan kuka tabbatar da shaidu guda hudu me za a yi fa amsikuhunna fil buyuti ku rike su a daki a gida su daina fita idan ta fita za ta zina hatta ya tawaffahunna al-maut hasmut da haka ake aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko Allah ya fito musu da wata hanya to shi maza da yace yace ku zo ku zo gashi Allah ya fito da hanya ga Allah gashi Allah ya bayyana hanya hanya in aka in aka tabbatar ba ta yi zina ba shikenan sai a kyale ta amma in an tabbatar ta yi zina to shikenan sai a duba a ga tana da aure in tana da aure shikenan sai a daidaita in ba ta da aure sai a mata bulala dari amma kuma wacce gare me ta gare a kai ta wani waje a ajiye to ina za a ajiye ta kurku za ka ɗauke ta ne ka kai ta Legas ka ajiye ta ka tafiyar ka sai ta zagaya ka gani saboda haka anan wannan shine hukuncin da aka samu ana yi a da daga baya hadisi kaga ko wannan hadisin ya shafe mai ya shafe wannan aya to ya jama'a wanda suke tambaya hadisi na shafe aya gashi ga wannan hadisin ya shafe wannan aya an shafe ta ko wani aiki da ita annabi ya zo yi bayani cewa in mutum mace ta yi zina in tana da aure a gefe ta in ba ta da aure a yi mata bulala shikenan a kyale ta na'am
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
واللذان نن نن أنت وال وال واللاتي جمع إلينا ما تشيكو تو واللذان فا واللذان وأند سوكما يأتي يأتيانها suke zuwa da ita wannan alfasha din suke aikata wannan alfasha din ta me ta zina wannan malamai wannan shine malamai suka yi sabani walladani yatiyaniha matan su kuma su kuma maza waɗanda suke zuwa da wannan alfasha malamai suka ce zina ake nufi wayan su malamai suka ce zina ake nufi wayan su kuma suka ce a'a ta sauka ne ga wanda mace ta nemi mace ko namiji ya nemi namiji so da kai tsaye wato ainihin ta sauka ne a wajen wa'insu akan luwaɗi wa'insu kuma sun ce a luwaɗi ne da zina ne da luwaɗi ya jama a wannan ayar wannan ayar tana magana ne akan zina da kuma luwaɗi ita ma fa an shafe ta fa azuhuma ku cuce su da za- da zagi dan iska kai yanzu in banda yan iska wace shi za ta yi kaza da kaza a zaddake ta da dan a dan daddake ta a dan daddake shi da ta- da takal- da takalma da ta- da takalmi da takalmi a wulakanta shi in babba ne a dungure masa kai rawanin sai faɗi da sauran irin wannan shine fa azuma fa in ba idan suka tuba tuba tambaya haka za a yi ta yi musu kullum- kullum za a yi musu ko kuma a'a za a kai karo ɗaya ne za a yi musu wannan abin in yi so kuma a sai dan shiga ta- su shiga taitayin su ko karo ɗaya za a yi bai za a yi ta yi ba kullum an ga da an gan shi ɗan iska ko da an gan shi kaza da kaza da kaza mazinaci a kada a yi haka da su ɗaya za a yi to ga tambaya waye zai yi hukuma ce za ta yi don kuka ce mutane su yi jefe shi za su yi ko kuma ko kuma su rasa- su rataya masa taya su kashe shi ai ina ai duk abin da aka ji an ce ku yi kaza a- a a hukunci ko a cikin ya sunansa a cikin shari'a to ana nufin alƙali ne zai sarki ne zai shugaba ne zai yi in ba ta yi in bai ba kuma shi kenan alhaki a kansa in bai ba alhaki a kansa yanzu ba an yanke hukuncin kisa ga wanda suka kashe ya- iyayensu da ƴaƴansu da wayansu kaza da kaza ba? suna nan dingin a a kurkuku to kuma duk an duk an yanke musu shi alƙali ya yi aikin nasa ya yanke musu hukuncin kisa suna nan abin da ya rage a kai takardar wajen wancananka wato ainihin ya- ya sa hannu to ya sa hannun da aka kai ne ba yi ne ba za a yi ba ko sawa zai ya ce kada ku yi don saboda kada a ƙini ko me a aka yi oho ko turawa ne suka hana shi to don yi sa hannu sai sai su sai su kira shi su zazzage shi su hana shi kaza da kaza su hana shi bashi da sauransu kuma ko ya sa hannun ma sai a kasa sawa a kasa zartawa saboda sun ce kada a kashe ko kuma kaga wani mutum musulmi ne ma wai ya zo kai neman haƙƙinsa in human right to kaga wannan haɗari ne in dai shiga human right in dai ba ba da imani ka shiga mai don ka kare addini ba shigarsa zai iya bayuwa zuwa rida so da za ka zauna wa Allah ne a kujerar naƙi Allah Allah kake ma a gano wani hukuncin da Allah ya yi kuje ku jiran masa wani abu ya faru kuje ku ce kuna neman haƙinsa to shi ne saboda haka a farga ya- ya kwamar kwamar sai ka farga wallahi in ba haka ba ka yi rijja fa'in ta ba idan suka tuba wa aslaha suka gyara suka zama mutanen kirki fa'ari zuwa kuma ku bijire gabarinsu mana kada ku sake yi musu wani abu a zo a haɗu kuma a cigaba da abin nan inna allaha kana tawwabar rahima in Allah madaukakin sarki ya kasance mai kar- mai yawan karɓar tuba wannan tawwab din ah, mu- sigatu mubalagha ne mai yawan karɓar tuba rahima mai rahma shi ma wannan sigatu mubalagha ne duk siga da ta zo akan fa'al da kuma fa'il to siga ce ta mubalagha Allah mai mai mai wato mai yawan tuba ne kuma mai yawan rahama ne اللهم اجعلنا من الذين ي- يحسنون على رحمة الله وتوبة الله اللهم تب علينا اللهم إنا نتوب إليك تب علينا يا رب العالمين إنك أنت التواب الرحيم نعم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون
وتما آية دوش قبل سيقول ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب
Allah ya ce walai suke taubatu tuba bai zamo karɓaɓɓe ba a wajen Allah alallahi a wajen Allah aka ne ko a a innama taubatu haƙiƙa tuba kamar ka ce a haƙiƙanin tuba wannan innama wato ainihin tana tabbatar da a wato ainihin hasar ne innama taubatu tuba ita ba ta zama komai ba alallahi wanda Allah yake karɓata shine lillazina ya'maluna as-su'a sune wanda suke aikata mummunan aiki bi jahalatin da wauta wannan jahalatin din ba da barjani ki ba ai dama yana sana yi ina sani yayi wannan jahala din ba ta ba ta rashin sani bane a'a ta wauta ake cewa bi jahalatin da wauta duk wanda zai da Allah duk wanda zai abu mummuna ba yana sani yayi ba to amma da wauta wawa ne ko ba za ka ce jahili bane wannan ka'ida ce sahabban manzon Allah sun kasance su dama sun suna fassara ma'ana jahalatin nan ana nufin wato ainihin ba sa fassara shi da jahilci suna fassara shi da wato hamaka wato da jahilci ai da wauta a gani domin banda wawa ba wanda zai yi sabon Allah a lokacin da ya yi kamar inda mutum zai sata ba zai sata ba sai an zare imaninsa la yasriqu sariqu hina yasriqu وهو مؤمن ولا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن me zina ba zai zina ba sai an zare imaninsa ina nan a bashi da imani a haukace sannan sai in ya gama imanin ya dawo haka ma misata tun mai tubu na bayan sun aikata sai su tuba min karibin ɗan lokaci kaɗan ba su ta yi ba har su mutu mana su dun mai tubuna min qarib ta yi mutum ina yin abu ne kuma sai ya ga ya shiga ya shiga taitayinsa ya ji tsoron Allah wannan alama ce ta cewa mumini ne duk mutumin da mummunan aikinsa yake bakanta masa duk mutumin da kyakkyawan aikinsa yake faranta masa mumini ne domin bai yi wannan bakin cikin bane sai dan ya yi imani da Allah ya saba Allah haka ma wancan bai farin ciki ba ne wato ainihin man tusurruhu hasanatuhu wa tusi'uhu sayyi'atuhu wa huwa mu'min wannan hadisin wato ainihin ina daga cikin hadisan da suke da daraja ta hasan hasan ka san ko hasan ana karɓa sa ko wal hasanul ma'ruf turqan turqan wagada wagadat nisa rijaluhu la kasahihi istaharat to hadisi hasan ne man tusiruhu sayyi'atuhu wa tusi'uhu man tusiruhu sayyi'atuhu man tusiruhu hasanatuhu wa tusi'uhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min Allahumma ja'alna minal mu'minin abin da ake nufi mu'min anan muslim na'am wa kana Allahu aliman hakima ai haka ne ko ubangiji ya kasance wa'ula'ika yatubu Allah alaihim wa'annan su ne wanda Allah yake karɓar tubansu wa kana Allah alimin hakima duk mutumin da ya aikata abu sai ya tuba ko yake aikata abu sai ya tuba kafin ya mutu Allah zai karɓar tubansu akwai hadisin da ya nuna cewa ya tuba kafin wata akwai hadisin da yake nunawa ya tuba bayan kwana ɗaya kafin kwana ɗaya zai mutu sai ya tuba Allah ne kafa kafin awa ɗaya zai mutu sai ya tuba Allah ne kafa hadisin da ya nuna cewa abin shi ne kuma ƙarshe shi ne ya sha in ma akwai wani hadisi suka ya shafe su shi ne misali hadisin da yake cewa shi ne hadisin da yake cewa shi ya shafe su hadisin da yake cewa Allah maɗaukakin sarki yana karɓar tuban bawansa ma lam yughargir sai ya in dai bai zo gargara ba me gargara a lokacin da ake zare wato ainihin ransa ina karkar waɗannan tun daga kafa ake zare ran mutum da haka zai ga za ka za ga wato ainihin wani bawan Allah zai rasu cewa yake cewa a danne masa kafarsa a danne kafarsa wajen tsafin wato ainihin zare zare rai ko da wannan shida ce na shida ne ko da wannan shi dajin shi dani ko ko mummuni Allah zai zare ransa sai ya sha wahala daci sannan kuma a zahiran ana zahiran sai sai ka bi shi da kallo sai ka tsaya a haka manzala ya ce wato ana zahiran mumini a lokacin da yake ganin ran gashi nan ina zare shi don haka dole mafi yawa da wuya ka ga mutum ya mutu idansa bai kwala-kwala ba sai ku yi maza kurbi kada ya tsaya a haka amma ko da ya tsaya a haka aka sa ruwan dumi sai a kuma da shi hankali a hankali don kar ba kyau a ban mutum haka wato a wannan ido kwala-kwala ga shi kuma ba magana Allahu akbar mutum ba komai ba ne mutum ba komai ba ne sai ya bi Allah in ya bi Allah sai ya zama komai wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani da hukuncin da ya dace da kowa hakima hakiman gwani faskar koyo ta wajen hukuncinsa da wato ainihin shari'arsa na'am
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة باتوبة بني أوجن الله للذين يعملون السيئات game da mutanen da suke aikata mummunan aiki su ta yi ba wani nadama ba abin da ya shalle su hatta idza hadara ahadahumul mautu har sai mutuwa ta zo ɗaya daga cikin su qala sai ce inni tubtu al'an ya ga mutuwa inni tubtu al'an yanzu na na tuba walal ladina yamutuna ko kuma mutanen da suka mutu wahum kuffar suna kafirai ko da ya ce ya tuba Allah ba zai karba ba ulaika atadna lahum azaban alima waɗannan su ne wanda Allah ya tanaji azaba mai raɗi a gare su saboda haka nan wajen mutum ya tuba saura kwana ɗaya ya tuba saura kwana biyu ko a ranar da ya mutu ya tuba saura sa'a ɗaya ya tuba ko da shan wuya yi ya ga ya sha wuya sannan ya ce zai tuba sauransu in dai bai kai gargara ba domin ta yi akwai hau ta yi zama ya abu nan to Allah zai karba hatta ya garhe har sai ya kai lokacin da za a zare ransa ya fara wannan karkarwa din tun daga kafa har zuwa a zare ransa to wannan shine ba zai ba zai karba nan ba kamar kamar inda fir'auna yayi lam yatub hatta idza tagargara sai lokacin da wato ainihin ya zo gargara sannan ya faɗa sannan ya tuba ya jama'a mai ahalari mai ya kawo tuba sharaɗan tuba to taubatin nasuha ake nufi wannan ita ce ake nufi wannan taubatin nasuha ya yi wani wani tubu ilallahi taubatin nasuha tuba sakamakonsa aljanna tuba sakamakonsa Allah in ya ga dama ya canja ma zunubin ya koma ulaika yubadilillahu sayyi'atihim wa kana Allahu ghafurur rahima saboda haka wato tuba yana da matukar muhimmanci yana daga cikin hanyoyin tarbiyyantar da kai wato tuba farko tuba sannan muraqaba sannan mujahada a gani wayannan in kai wannan sannan muhasaba guda nawa kenan guda hudu na farko at-tauba sannan sai muraqaba sannan sai mujahada sannan sai mai muhasaba wanda wanda sayyidina Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wannan wato idan mutum ina so tarbiyantar da kansa ya bi wannan farko ya fara tuba ka kuma tuba ina da matukar muhimmanci ina da kuma da wahala saboda musamman ma tuba game da sako tuba saboda sako da'i ne da shi ko da ba shi da daɗi yanzu giya daɗi ya ita ba amma wanda ya sha giya sai ringa jin daɗi a gani to wannan ɗan jin daɗin da yake shi ne amfanin da yake cewa wato ainihin يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم وما نافع للناس domin mutum ya sha giya in ya ga dama sai ya ce da wata ya to kuma sai ya ringa ganin kamar ina cewa waɗin magwaci ko ba haka wani masina ba ko haka suka ce idan mutum ya sha giya duk abin da ya ga dama ya faɗa daidai ne a wajensa kuma amma fa zai tuno ya gaba daidai din bari daga baya to da haka za a yi masa hisabi wala yanin dai wato ainihin wato mutuwa in dai mutum bai zo gargara ba ya tuba kuma tawbatin nasuha ya cika sharɗai annadamu alama fata wani yatu Allah ya huda ila zambin wa an yatruka ma'asiyata fi sa'atiha ko mai alari yayi mana abin nan mutum ya na farko annadamu alama fata dan baka yi dama ba za ka iya tuba ba ba ka tuba ba a gani wani yatu Allah ya huda kai niyya kuma ba za ka koma ba ba mu ba mu ba mu shiga taitayin mu a cikin watan Ramadana in ya so kuma in ya fita mako matsayenmu a wannan ƙarya kake ba tuba ba ne wannan shi ne ibn abbas yake cewa wato an tir da mutanen da ba su san allah ba sai a cikin wata ramadan so da haka wato sannan wani an yi turkal ma'asiyata mutum ya bar saɓon ya ba za ka kana saɓo kuma ka ce ka tuba a gani wayansu mata a da sai sun an hana guda saboda kada a ji karata to sai in ta yi guda din sai ta ce Allah na tuba a haye sai ta ce Allah na tuba an ji mamari za ta sake yi aga wannan ba tuba bane kawai wasa ne da da sha'anin tuba to to idan ta cika in mutum ya cika wannan shar'an in Allah ya da ya tuba wallahi Allah zai karɓi tubansa Allah ya karɓi tubansa kawai ya yanke ma Allah ya التائب من الذنب شيء كما لا ذنب له دم أغني wannan wayin tabun 70 maratan wani hadisi wayin su malaman hadisai sun sun sun da'afa wannan hadisin amma dai tuba manzo Allah wato ainihin ya gaya mana tuba sakamakon sa aljanna sakamakon sa aljanna Allah zai canja ya Allah zai ninka shi zai ninka zai canja wato saban da yayi ya zama kyakkyawa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat a gani ko da aka tuba ina da matukar muhimmanci shine na farko sannan sai me sai muhasaba ai sai muraqaba duk abin da zaka yi ka ringa ka san Allah yana ganin ka bil lam takun tarahu fa innahu yaraka sannan sai muhasaba kai wa kanka hisabi kullum gobe eh dai sai mujahada mujahada shine iyaka kokarin ka wallahi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda in ina in yayi kiyamul layli ba zai iya tashi ya koma kan shi ba sai a rarrafe saboda ya gaji sai da rarrafe fa to ka gani sannan gashi ana wannan wannan ashan din da ake yi da tahajjudi da ake diga baki daya baya wuce awa uku ko awa hudu za ga wani wani ba mai sauri bane sai ka ji ana ta ana ta cewa da shi wallahi baya sauri ko kuma wancan mai sauri ne akwai akwai five oho daga cikin malamai akwai express daga cikin malamai aka dinga sawa mutane masu yin sauri musamman masu da asuba akwai jirgin dankaro mana wanda zai ta yi sai ya bi iyaka ya kyankyance suna annabi ta wajen karatu to wai shine jirgin dankaro to jirgin dan karo wani yabansa kai wannan kawai abin da zambo kai masa to saboda haka a nan wajen mutum ya cika sai dai kawai akwai wani tuba kwaya daya idan idan abin haƙƙin mutane ne shi ne raddin mazalim kamar da zalincin da kai kamar mutum ya zama ko kwamishina ko a darakta ko wani kaza ya saci biro ya mai musu da kayansu in kuma bai sata ba sai ya zo da shi wallahi bira a lahira in bai mai ba wallahi bayarwa wannan to ina zancen wanda zai kwashe kudin mutane ya tafi ya kai kasashen waje a wannan mahaukaci ne tsantsan mahaukaci ne tibra wallahi wallahi duk mutumin da ya sace kudin gwamnati mahaukaci ne ba shi da hankali ba shi da hankali ko daya kwakwalwarsa wato ainihin ta buga saboda haka ma in zaka in ka san kai wato ainihin waje-waje ina gabas ne kada kama ka karɓi musu kayansu ko ba waje-waje ina gabas ba ai wani su ne tsatsu ne suka karɓa kuma suka zo suka gigice ba ni tsaya iyaka nan a wannan bayanin saboda haka wato ainihin wato raddin mazalimi shine a ka komar da abin da ka sata ka tsiyace ka koma ƙauyenku ko kuma ka koya ka koma garinku wallahi Allah sai Allah sai sai ya gafarta maka amma ka zauna kana ta wayansu wayansu gine-gine ko me ka gina aikin banza kai wallahi ka ka kwashi ka kudin mutane ka tsiyace ka koyi musu kayan su to anan ne shine ka ba ka tsiyace ba ka zama gani saboda ka wadata shikenan ka abin nan amma ka zauna kana wani gine-gine kana wani kyauce-kyauce kana abu da sauransu ko ka da zakar ko ka ba da zakar da kudin da zakar duk ba su yi ba don haka sai wato malam abubakar gumi ya ƙi karɓa wato kudin zakar mai sai da giya sai da yaje ne sai da giya ya tuba ya zo ya ce na tuba sannan ya ce to bari ka zo ka kawo wallahi da baɗi ta yi sai ya kawo kuma ya karɓa da ku ya ƙi karɓa ka gani ba malamin yanzu wani ba malamin yanzu wani in wani malamin ne cewa zai kawo nan eh eh isi bari na asabirin lahi wai na haɗin ma da ike bai san kowa ba ba ba wani zancen na hau asabirin lahi da azimi duk ƙari aka ce Allah ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu damar tuba Allahumma ja'alna minat tawwabin Allahumma ja'alna minat tawwabin innaka samiyun qarib mujibud du'a wa taqabbal tawbatana ya rabbal alamin Allahumma taqabbal tawbatana Asa kada rahim to mu tsaya nan dan saboda lokaci za mu tashi wata aya dama kan gaba ne shi نسأل الله العظيم رب العشرة أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علم بما علمنا وأن وأن يؤتينا علما اللهم اجعلنا من ال من ال من ال من المتعلمين اللهم اجعلنا من العالمين اللهم تقبل منا توبتنا اللهم تقبل منا جميع عباداتنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسلم سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا